الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النار فقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد ظن بعضهم أن هذا توكيد وقال بعضهم بل لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما يؤمر به في المستقبل وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة من طاعة الأمر ما قد ما وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة العمر مع قدرته على الامتثال فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصيا فإذا قال لا يعصون الله ما أمرهم لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما, ما يؤمرون فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمر به فقال ويفعلون ما يؤمرون ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به فهم لا يتركون لا يتركون لا عجزا ولا معصية والمأمور إنما يترك ما أمر به لأحد هذين إما أن لا يكون قادرا وإما أن يكون عاصيا لا يريد الطاعة فإذا كان مطيعا يريد طاعة الأمر وهو قادر وجب وجود فعل ما أمر به فكذلك الملائكة المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد وصف الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فالملائكة مصدقون بخبر ربهم مطيعون لأمره ولا يخبرون حتى يخبر ولا يعملون حتى يأمر كما قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك فإن البشر لم ي... لم يسمعوا كلام الله منه بل بينهم وبينه رسول من البشر فعليهم ألا يقولوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول ما بلغهم ما بلغهم عن الله ولا يعملون إلا بما أمرهم به كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قال مجاهد لا تفتات لا تفتاتوا عليه بشيء حتى يقضيه الله على لسانه تقدموا معناه تتقدموا وهو فعل لازم وقد قرئ تتقدموا تقدموا نعم تقدموا يقال قدم يتقدم وتقدم قدم يتقدم كما يقال سورارا سورارا
يقال قدم وتقدم كما يقال بين وتبين وقد يستعمل قدم متعديا أي قدم غيره لكن هنا هو فعل لازم فلا تقدموا معناه لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإنسان وأئمة المسلمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na litinin yau muna yau muna takwas ga watan ga watan Rabiul Awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yazo daidai da tara ga watan tara miladiya afwan ɗaya ga watan tara miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal butlan wallafar شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى wannan shine darasinmu na tamanin da hudu darasinmu na tamanin da hudu a cikin wani littafi inda shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah yake magana akan bambanci tsakanin mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama masu riko da irin aƙida ta manzo sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa da kuma waɗanda suka karkacewa hanyar Allah da manzansa suka shiga cikin wasu bid'o'i wanda suka saba wa alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mala yana bayani akan tushen da ahlus sunna suka gino akan sa tushen da ahlus sunna suka gino akan sa tun daga kan sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'ina taba'ul atba' har zuwa yau tushen shine bin abin da ya zo a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ba tare da kawo wani abu wanda zai ci karo da wannan ba ko kuma kokarin kawar da abin da Allah ya ce da manzansa da daukan wani abin da ya saba musu suna gabatar da maganar Allah da ta manzansa akan maganar kowaye suna fifita abinda Allah subhanahu wata'ala da manzansa suke so akan abinda wani yake so ko kuma soye-soyen zukatansu wannan shine tushen da ahlus sunna daga sahabbai kawo yau suka kafa a kansa maganar Allah da manzansa ita ce a gaba sannan duk wata magana za ta biyo bayan ta Allah da manzansa mala ya ce wannan shine asali wanda Allah subhanahu wataala ya umarce su da shi ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim yace fa inna hadha amrun lil mu'minina bima wasafa bihi al mala'ika wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya umarci mu'minai da irin abinda ya umarci mala'iku da shi yadda Allah ya umarci mu'minai ko yadda Allah ya umarci mala'iku da su kasance masu bin Allah ne sau da ƙafa kada su wuce gabansa da wata magana ko da wani aiki la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa wucewa gabansa da magana kuma suna yin aiki ne da umarninsa to wannan ita ce sifar da Allah subhanahu wataala ya sifanta mala'iku da ita suna bin Allah subhanahu wataala sau da ƙafa ba sa faɗar wata magana sai sun jira ta Allah sannan za su faɗi tasu wadda za ta yi daidai da faɗar Allah sannan ba sa yin wani aiki sai sun jira umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ba su umarni kuma suna zartar da shi wadda ita ce sifar da Allah subhanahu wa ta'ala sifanta mala'iku da ita to haka su ma muminai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da su zanto masu irin wannan sifa kada su gabaci Allah da magana wato su yi gaban kansu cikin sha'anin ibada ko cikin sha'anin aƙida su tsaya su jira hukuncin Allah da manzansa kada su yi wani aiki da ya danganci ibada ko ya danganci addini ɗungurungun ba tare da sun jira umarnin Allah da manzansa ba to shine yace wa qad wasafa subhanahu bidhalika mala'ikatan nar da irin wannan sifa Allah subhanahu wataala ya sifanta mala'iku masu tsaron wuta faƙala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku anfusakum ku tsare kawunanku wa ahlikum da iyalanku naran daga shiga wuta ku tsare kawunanku ku kare kawunanku da na iyalanku daga fada wuta wa qulu hannasu wal hijara wutan nan makamashinta mutane ne sune kafirai wal hijara da duwar watsu alaiha mala'ikatun gilazun masu tsaranta mala'iku ne masu kakkausan hali masu kaushin hali sannan kuma shidadun ƙarfafa la ya asura Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah umarnin da ya ba su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abinda aka yi musu umarni da shi wanda ita ce sifar da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mala'iku masu tsaron wuta mala'iku ne waɗanda suka sifantu da sifar gilza wato babu tausayi kwata-kwata a zuciyarsu ba wanda zai bararrace musu wai su ji tausayinsa su daga masa kafa tunda dai aka ce ya yi laifi an kawo shi nan to sai ya ɗanɗan kudarsa ba maganar su tausaya masa ko ya ba su baki ko ya ba su haƙuri gilazun ne Allah bai sanya tausayi a zuciyarsu ba masu kaushin hali ne sannan shidadun ne ƙarfafa ne sauraka ba wani wanda zai nuna musu ƙarfi ballantana hanyar rinjaye su ya kwaci kansa daga azabar Allah babu shi to bayan wannan sifar da suke da ita ba tausayi ga ƙarfi sannan la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su duk umarnin da Allah ya ba su to suna zartar da shi gaba gadi kai tsaye ba sa jiran wani wani abu sannan wa yaf'aluna ma yu'marun abinda aka umarce su da shi suna aikata shi to shine malam yace wa qad zanna ba'dhum anna hadha tawkidun wasu daga cikin malamai sun zaci cewa gaba ta biyu karfafa ta farko take yi da Allah ce wa yaf'aluna ma yu'marun bayan ya ce la ya'suna Allah ma amarahum sai suka zaci cewa wa yaf'aluna ma yu'marun karfafar maganar la ya'suna Allah ma amarahum ne tare da cewa wanda wata sabuwar wato kowace magana ce mai cin gashin kanta mai zaman kanta tana dauke da ba'ana mai gashin mai cin gashin kanta ba ma'ana su ba ma'anar su guda ɗaya ba وقال بعضهم وسيسكتشي لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل وتوسيسك ما آية إلو أنا مفسرة شي ولا يعصون الله ما أمرهم أنا نفهم أبايا أتشان أمرين دي باسو أبايا بس سابع مسبا سنننغ وكما ذاسي بأمرنين سبا سابع مسبا وأنا مفسرة بتيبا نعم saboda fassarar ba maganar mudhi ba maganar madi ake ba la ya'suna Allah halan wa mustaqbalan ba wai iya abin da ya wuce ba ba ba ce akai ma asau Allah ba bare ce a baya ba su saba masa ba a la ya'suna ya'suna fi'ili ne mudari wanda yana nuna al-hadir wal mustaqbal yana nuna al-hal wal mustaqbal saboda haka wannan fassara ba ta yi ba sai malai ce wa ahsanu min hadha wa hadha wanda ya fi fassara da tafi waccan ta farko da suke ɗaukansa a matsayin taukidi da kuma wanda da suke cewa a la ya'sunahu fil madi wa yaf'aluna ma yu'maruna fil mustaqbal yace to fassara da tafi kowace kyau ita ce anna al-asiya huwa al-mumtani'u min ta'ati al-amri ma'a qudratihi 'ala imtithali idan aka ce mai sabawa wanda ya saba shine wanda aka umarce shi ya ƙi duk da yana da ikon yayi wato yana da ikon yayi abin da aka sa shi amma ya ƙi shi ne ake cewa ya saba ya ce ya yi sabo ko ya saba wa umarni ya zanto an ba shi umarni ya ƙi bin umarnin tare da cewa zai iya bin umarnin to sai ya ce ya saba wa umarni falau lam yaf'al ma umira bihi li'ajzihi to da a ce an yi masa umarni sai ya kasa yi saboda baya da ikon da zai bi umarnin umarni da aka bashi amma baya da ikon da zai bi umarnin wannan umarni to ba ce masa wanda ya saba wa umarni tunne mai shanyayyen kafa misali sai a barce shi da ya falfala gudu a ce tashi ka falfala gudu tashi ka fita a guje kaga idan ya ki tashi ya ruga a guje ba a cewa ya saba ya saba umarni dan dama ba zai iya ba ko a dubo wani abu mai nauyin gaske a nuna wani mai shanyayyen hannu a ce daga kaga in an umarce shi ya kasa ba za ce ya saba ba ko mutumin da aka umarce shi ya tsaya ya yi sallah a tsaye sai ya zanto kuma ba zai iya tsayuwar ba saboda rashin lafiya ko saboda wani rauni da ya ji ba zai iya tsayawa ba to dan bai tsaya yayi sallar a tsaye ba cewa ya saba wa Allah saboda bi saboda ba zai iya ba to duk wanda aka bashi umarni ya gaza yi saboda gasawa to wanda ba a kiran shi mai sabawa to da Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su ma'ana suna da ikon wato suna da ikon da za su bi umarnin kuma ba sa saba wato yana nuna cewa ba maganar ba za su saba ba saboda wato ba su da iko a'a suna da iko kuma ba za su saba ba sannan wa yaf'aluna ma yu'marun abinda aka sa su suna yi saboda ba gajeyu bane lanhum laysu ajizi suna bin sa duk da cewa wato suna da ikon su kibi amma kuma suke bin sa sannan kuma suna yin suna bin umarninsa su aikata saboda babu gajiyawa tare da su idan ka ga dama kuma kana cewa la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah cikin umarnin da ya ba su duk abin da ya sa su suna yi sannan wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa yin gaban kansu abinda aka umarce su shi suke yi akwai wanda zai zanto baya saba wa umarninka amma kuma yana yin abin da baka sa shi ba akwai wanda ba zai saba wa umarninka ba in kai masa amma kuma zai ƙara wuta har yi wani abin da baka ma sa shi ba to su ba haka suke ba abin da aka sa su ba sa sabawa sannan kuma ba sa wuce gona da iri su yi abin da ba a sa su ba kaga yana daidai da la yasbiqunahu bil qawl ba sa gaban kansu an fahimta to ba ayar za ta ɗauki wannan ma'anar kuma ina kamar wannan ma'anar za ta fi fitowa ma yani la ya'suna Allah ma amarahum abinda Allah ya umarce su ba sa kin yi suna bin Allah a cikin umarninsa sannan wa yaf'aluna ma yu'maruna abinda aka umarce su suke yi ba sa yin gaban kansu ba sa yin abinda ba a sa su ba to wannan ita ce cikakkiyar da'a ita ce cikakkiyar biyayya abinda aka saka kai abinda ba a saka ba kakkai wannan ita ce cikakkiyar biyayya ita ce kuma abinda ibn taymiya yake cewa Allah subhanahu wataala yana neman mu'minai su ma su zama haka abinda aka sa su su yi a addinance abinda ba a sa su ba ka su abinda aka ce kai kai yayin da kake da ikon za ka yi in ba ka da iko kuma wannan damun ba a kallafa maka abinda ba za ka iya yi ba abinda kuma ba a sa ka ba to a kulkai shi ne maganar da Allah ya gaya wa manzansa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw ka tsaya kam ka tsaya tsayi kamar yadda aka umarce ka Allah yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ka tsaya nan daidai yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka da waɗanda suka tuba suka bi ka sune mu'minai dukan ku ku tsaya inda aka umarce ku wala tatghaw kada ku ƙara gaba wannan shine addini shine da'a ga Allah da manzansa shine addini addini shine mi kauya ka mi kauya sai inda shari'a ta jaka ba ka da alƙibla kai inda za ka ce nan kake so ba nan ba ina shari'a ta ce a yi da kai to nan za ka yi wannan ita ce shi ne bautar Allah shi ne a matsayin kayar da kai bawan Allah ne saboda inda Allah subhanahu wata'ala ya ce ka bi nan za ka bi inda bai ce ka bi ba ba za ka bi ba inda aka ce ka tsaya ka tsaya inda aka ce ka zauna ka zauna inda aka ce ka kwanta ma ka kwanta saboda ba maganar ka kirkiri naka to wannan ita ce wato shine jigon da ahlus sunna suka gina tafiyar su akai ta addini za su tsaya akan umarnin Allah da manzansa ba su ba su kago nasu ba ba su kago nasu ba ballanta nasu fifita nasu akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ma yadda su kago ba ballanta nasu ce nasun yafi na manzan Allah su na manzan Allah shine addini a gurinsu domin na manzan Allah shine yazo daga Allah in attabi'u illa ma yuha ilai ce annabi yace ka ce ni ba wani abu nake bi ba sai abin da aka yi min wahayi haka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi umarni da shi wahayi ne daga Allah saboda haka kai ma a matsayinka na mai son annabi sallallahu alaihi wasallama mai kaunarsa mai son Allah subhanahu wataala ya hada ka da shi a gidan aljanna to ka bi tafarkinsa ka bi tafarkinsa ba ba kawai ka yi ta cika baki ba ka yi ta tutiya da san manzan Allah tutiya da baki wannan kowa zai iya ba wanda ba zai iya wannan ba kama ba wannan ne mizani ba mizani shine biyayyar biyayyar ita ce ma'auni amma ba tutiya da baka ba shi yasa lokacin da mushrikai suke tutiyar cewa su masoya Allah ne Allah ya sa musu wannan jarabawar wanda ya ci jarabawar to shine masoyin Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kace da su in kuna son Allah ba wai ku yi ta cika baki kuna faɗar cewa kun kuma soyayya Allah bane ka ce musu su zo su bi ka Allah ya ce wa manzansa ka gaya musu zo su yi maka biyayya in har da gaske da gaske Allah suke so in suka yi haka to Allah zai so su kuma zai gafarta musu zunubansu to wannan shine ma'aunin da a koyaushe ake auna soyayya ta gaskiya da kuma soyayya bara gurbi ta ƙarya ta bagu yar jabu sai zai rika tutiyar shi masoyin annabi ne sallallahu amma kuma yana yakar sunnarsa yana yakar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da duk karfin da Allah ya bashi so yake ga cewa sunnar annabi ta yi ƙasa wata bid'a kuma can ta yi sama ko abu duba ke ce shi masoyin manzon Allah ba haka ake son manzon Allah ba ka so shi da zuciyarka ka so shi da maganganunka ka so shi da ayyukanka ka so shi daga dukkan gabanka wadda ita ce cikakkiyar soyayya amma soyayya ta fatar baka wannan kowa ma zai iya yahudawa da nasara suka ce su ne 'ya'yan Allah masoyansa ƙalatar yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu shikenan sai suka zama masoya Allah dan kawai sun faɗa da fatar baki sauraka wannan bata sa Allah ya daga musu kafa akan abin da suke yi na rashin kyautawa ba dan sun ce kawai suna son shi bai kyale su ba sai ya zanto duk sanda suka yi laifi Allah na azabta su shi yasa Allah ce qul falima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq inda gaske ne ku masoyan Allah ne da me yasa Allah yake muku azaba saboda zanubanku alhabibu la yu'azzibu habibahu haka kawai masoyinka ka kama kai ta abin nan nuna masa azaba kai ta koda masa azaba kuma kana cewa masoyinka ne ai ba zai yiwu ba to shine abin da na ibnu taymiya yake faɗa yace wal ma'muru inma yatruku ma umira bihi li ahadi hadaini wanda aka yi bashi umarni yana barin abin da aka yi masa umarni da shi saboda ɗayan abubuwan nan biyu imma Allah ya kuna qadiran ko dan ba zai iya ba an ba shi umarni da ya wani abu amma ba zai iya yi ba to kaga zai bar abin wa in ma an ya kuna asiyan la yuridu ta'a ko kuma a'a mai sabo ne kangararre ne baya son yayi biyayya to waɗannan abubuwa guda biyu su suke sa a ƙin abin da aka yi umarni da shi ko da ya zanto shi wanda aka ba wa umarnin ba zai iya ba don haka kaga ba zai iya ba zai yi wannan abin da aka sa shi ba ko kuma ya zanto kangararre ne baya son ya yi biyayya to su mala'iku duk ba daya ba za a sifanta su da gazawa ba da abin da Allah ya ce su yi za su iya sannan kuma ba kangararru ba ne فإذا كان مطيئا يريد طاعة الأمر وهو قادر وجب وجود فعل ما أمر به لذلك duk wanda aka umarta da yayi wani abu ya kasance kuma mai da'a ne yana son zai yi da'ar zai bi zai bi umarnin mai bada umarni wa huwa qadirun kuma yana da ikon ya bi wannan umarni wajaba wujudu fi'li ma umira bihi to wajibi ne a samu abin da aka aka masa umarni da shi fa kadhalika al mala'ikatu al mazkuruna to haka nan mala'ikun da aka ambata la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah abinda ya musu umarni da shi wa yaf'aluna ma yu'marun suna kuma aikata abinda aka yi musu umarni da shi wa qad wasafa wasafa al-mala'ikata bi annahum 'ibadun mukramun Allah ya sifanta mala'iku da cewa bayi ne ababan karramawa ababan girmamawa la yasbiqunahu bil qawli su bayi ne ba alloli ba ne ba ababen bautawa ba ne su ne masu bautar bayi ne su saɓanin yadda wasu suke allantar da mala'iku game da larabawa suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata don haka gumakan da suke bautawa duk suna wakiltar mala'iku ne waɗanda ‘ya'yan Allah ne shi ne Allah yake mayar musu da martani cewa a'a su waɗannan mala'iku dukkaninsu bayan Allah ne ibadun ne mukramuna amma waɗanda suke da karam suke da girma suke da daraja la yasbiqunahu bil qawli ba sa wuce shi ba sa wuce gaban sa da wata magana su faɗa abinda bai sa su su faɗa ba ko su faɗa abinda bai faɗa ba su ce ya faɗa ba sa yin wannan wa yafwahum bi amrihi ya'maluna kuma sannan da umarninsa suke aiki umarnin da ya ba su shi suke aiwatarwa ba sa gaban kansu ba sa yin raɗin kansu ba sa duba matsayinsu ce ba za su yi da kansu a'a suna jiran umarninsa ne ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum ya san yana sane da ayyukan da suka gabatar da waɗanda za su gabatar nan gaba duk wani abin da mala'ika yake yi Allah yana sane da shi wanda ya yi a baya Allah yana sane da shi wanda zai yi nan gaba ma Allah yana sane da wannan wala yashfa'una illa liman irtada ba kuma sai ceton wani sai wanda Allah ya yarda da shi ba wanda za su yi wa alfarma ko su nema masa alfarma a gurin Allah sai Allah ya yarda da mutumin nan ya yarda su neman masa alfarma ba irin alfarmar duniya bace da za a iya neman neman alfarma a wajenka ga mutumin da baka yarda da shi ba tuman da bai yi maka ba amma saboda alfarmar da aka nema a wajenka dole ka hakura kai masa to su ba sa yin wannan sannan wanda zai nemi alfarma a nan duniya ba dole ne sai mai masa alfarmar ya ba shi izini ba ila ma bai san da maganar ba kawai zai zo masa da ita wane wane nake nema wa alfarma kuma saboda matsayinsa ko darajarsa ko girmansa ya sa a saurare shi ai alfarmar ita alfarma shafa'a a wurin Allah ba haka take ba na farko shi wanda zai nemi alfarma sai an bashi izini kana iya nema ma wasu alfarma sannan kuma sai an yarda da waɗanda zaka nema wa alfarma ba kowa da kowa zaka nema wa shafa'a ba to sawaka su ma mala'iku suna ceto amma ba za su ceto wanda Allah bai ba su izinin su cece shi ba sai ya ce ce illa liman irtada sai ga wanda Allah ya yarda da shi wa hum min khashyatihi mushfiqun su masu kaffa-kaffa ne cikin tsoron Allah sauraka cikin kaffa-kaffa suke ba sa san su yi wani abin da za saba wa Allah subhanahu wata'ala wanda ita ce sifar su sauraka mala'iku suna da isma suna da kariya da ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce su da ita ta cewa ba masu saban Allah bane kuma su masu ibada ne dare da rana ba sa ba kakkautawa to daga nan sai Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi wanda duk daga cikinsu ya kuskure ya ce shi abin bauta ne ya ce ni abin bauta ne ba Allah ba fadhalika najzihi jahannama to wannan shine zamu hakan ka masa da wutar jahannama kazalika najzi zalimin kuma kamar haka ne zamu hakan ka wa azzalimai saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala bayan ya ya ainihin jinjina wa mala'iku ya faɗi martabar su da darajar su to kuma sai ya ja hankali ya tauna abinda ba haushe kice a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro duk da wannan matsayin da suke suna nan a matsayin bayi yadda ce ibadun mukramun suna nan a bayinsu ba wani matsaki da za su taka saboda bautar Allah saboda biyayya da suke wa Allah wani daga cikinsu ya ce yanzu shi ya zama Allah Allah ya nuna maka wannan don ka san da sani kada ka kuskura a baka wata sifa ta Allah ka karba ka zauna ballantana ka buɗi baki ka ce kai ma Allah ne kaga mala'iku kaga yadda suke wa Allah biyayya da bautar Allah kai dai duk yadda kake so ba za ka iya bautar Allah da mala'ika ki ba ba za ka iya ba amma duk da haka Allah ya ja kunnan su ce man yaqul minhum inni ilahun min duni fa zalika najzihi jahannam wanda duk daga cikin su ya kuskura ya budu baki yace shi Allah ne shi abin abauta masa ne ba Allah ba to Allah ya ce shi jahannama za mu tafi da shi wannan shafa wannan ibada ta duk ba ta cece shi ba wannan matsayin nashi duk ba zai masa amfani ba har ya kuskure ya taka mukamin ubangiji yanzu mukamin ubangijin shine ake wasa da shi kowane dan dagaji sakarai sai sai ba kansa matsayin Allah ko kuma ya dauki matsayin Allah yana ba wa shehinansa abinda aka san sifa ce ta Allah alqur'ani yana cike da bayanin cewa sifar Allah ce ba sai ya ce shehinsa ko shi ma ya sifantu da sifar Allah don haka shi ma Allah ne to wanda in bai shiga jahannama ba waye zai shiga kenan ba wanda zai shiga jahannama kenan mala yace fal mala'ikatu musaddiquna bi khabari rabbihim mala'iku suna gaskata labarin da ubangijinsu ya bayar abinda Allah ya gaya musu suna gaskata shi muti'una li amrihi suna bin umarnin Allah sau da kafa wala yukhbiruna hatta yukhbiru hatta yukhbira ba sa bada wani labari su faɗi wani labari sai an sai Allah ya gaya musu labarin to ba za su yi wa Allah ƙarya ba za su su faɗi abin da bai gaya musu ba wala ya'maluna hatta ya'mura ba sa aiki sai yayi umarni ba abin da suke aikatawa sai abin da ya ba su umarni su aikata kama kala ta'ala kamar yadda ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun to wannan daidai yake da fadar Allah wa yaf'aluna ma yu'marun yace wa qad amara Allahu al mu'minina an yakunu ma'a Allahi wa rasulihi kadhalika to haka Allah subhanahu wata'ala ya umarci mu'minai su kasance tare da manzon Allah tare da Allah da manzansa kamar haka kamar mala'ikun nan ko ba mu'minai haka za ku kasance fa innal bashara domin su mutane lam yasma'u kalam Allah minhu ai ba su ji maganar Allah kai tsaye daga Allah ba ba su ji maganar Allah kai tsaye ba bal bainahum wa bainahu rasulun min al-bashar tsakaninsu da Allah akwai manzo da Allah yake aikowa shi wannan manzo shine Allah subhanahu wataala yake masa wahayi ya aiko mala'ika ko ya ko ya jiyar da shi min wara'i hijab ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake wa manzo aiko masa da mala'ika ko yayi magana da shi min wara'i hijab ko aiko da wani manzo ya isar masa tanan sakon Allah subhanahu wataala yake isowa ga ga annabin Allah amma mutane ba sa jin maganar Allah kai tsaye Allah ya magana da wani baya yi duk da cewa akwai waɗanda suka rika tunƙaho da cewa su ma kai tsaye suke karɓa daga Allah shi'a sun sifanta a immasu da haka limamansu cewa kai tsaye su daga Allah suke karɓa haka nan sufaye su ma sun sifanta a immasu da cewa su kai tsaye daga inda annabi yake samo saƙonsa su ma daga nan suke samowa shi yasa ba su da bukatarsa kai kake da buƙatar kai kake da buƙatar a wahayin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam su daga can haddathani qalbi ar-rabbi daga zuciyarsa yake samuwa daga ubangijinsa kawai ibnu taymiya zai zo ya mana wannan maganar a nan gaba sau haka ba za mu yi riga malam ba saboda haka za mu jira lokacin da da maganar za ta zo a baya can mun sha karatu a kanta alkashfu wa zauku wal waye waye waye da sauransu to zai zo da maganar ba zai ba zai shiru ba haka ma ba za mu shiru ba saboda haka su mutane suna samun saƙon Allah ne ta hannun manzannin Allah da ya aiko fa'alaihim Allah ya ƙulu hatta ya ƙular rasulu ma ballagahum anillah ba ballagahum bai da ka karanta saboda haka tunda mu ba za mu samu saƙon kai tsaye daga Allah ba Allah ba da mu zai yi magana baki da baki ba to sai mu jira mu ji mai manzan da ya aiko zai gaya mana ya isar mana da saƙon sai mu jira mu ji wanda saƙo aka bashi shi kuma ya zo ya gaya mana wala ya amalo na illa bima amarahum bihi don haka ba za mu yi aiki ba sai da abin da ya umarni da shi ba za mu yi aiki da ya shafi addini ba sai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi kaza shine addini kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ku waɗanda suka yi imani kada ku wuce gaban Allah da manzansa wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah inna Allaha sami'un alim lalle Allah mai ji ne masani wanda ita ce ayar farko da Allah ya bude suratul hujurat sura ce da take bayanin haƙƙin Allah da manzansa da haƙƙin da yake tsakanin mu'mine da junansu da haƙƙin da yake tsakanin wasu ma waɗanda ba na kirki ba yadda za a yi zamantakewa Allah ya fara faɗar haƙƙinsa da na manzansa la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kuma ya duk wani dokar da zai bayar sai ya bude ta da ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu saboda a gaya maka cewa wannan shine muqtadal iman in dai kai mu'mini ne to haka ya kamata ka zama in dai imanin ka na gaskiya ne to haka ya kamata ka zama shine ma'anar a kirawo ka da sunan imani wannan allazina amanu ya zama kamar laƙabi kamar laƙabi ne na muminai waɗanda suka yadda za su yi wannan tafiya ta bin Allah da manzansa kawai to ga yadda abin yake la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kada ku wuce gaban Allah da manzansa ba ana nufin wucewa gaba a tafiya ba to amma an yi maka lafazi da irin wannan dan ka fahimci yadda al'amarin yake ya zanto Allah da manzansa su suke baka umarni su ce yi kaza bar kaza sa kafarka anan daga kafarka tsallaka nan hau nan sauka nan su suke nuna maka inda zaka taka yayin da ka wuce gaba kai ko baka san hanyar ba me kake san zai faru halaka zaka jefa kanka cikin rami zaka jefa kanka ka taka miciji eh ka taka kaya ka taka kusa ka taka komai zai iya faruwa saboda kai baka san hanyar ba su suka san hanyar sai suka ce ka tsaya a baya su rika gaya maka kabinan kabinan kabinan kakkabinan shi yasa aka yi ta'biri la tuqaddimu bayna yaday Allahi rasul dan wanda duk ya san hanya kuma ka bar shi a baya kai kauce gaba to na farko dai ka nuna baka da hankali baka san abin da kake ba na biyu kuma ka nuna cewa ka tare halaka da kanka da kanka ka sai ka halaka ko wannan fitintunin da ake na bandits din nan aka ce akwai hanyoyin da 'yan bandits suke akwai inda ake samun safe ana wucewa lafiya aka ce ga wannan zai maka jagora eh bin shi za ka yi da ya tsatsaya za ka yi amma an ka bar shi ka kama gabanka to sai dai ka tsinci kanka a tsakiyar su to kuma za ka koka ka ce a bada kuɗi a fansoka ba wanda zai bayar kai kanka to shi yasa aka yi ta'biri da irin wani la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli haka duk wanda yake gaban kansa sha'anin addini yake tsaya jira umarnin Allah da na manzansa akan abin da zai yi na addini to wanda ya wuce gaban Allah da manzansa kuma ya kama hanyar halaka da kansa da kansa ne zai halaka kansa da kansa wanda shi yake nuna maka hadarin bid'a bid'a a addini shi yake nuna maka hadarin bid'a a addini da wanda yake bid'a na farko dai ya nuna bai gamsu da cewa addini ya cika ba bai gamsu cewa addini ya cika ba yana tuhumar addini akwai na kasa akwai na kaso a ciki yana buƙatar a samu wasu abubuwa a yi ciko sauraka yake ƙirƙiro bidiyo'i don su cike guraben da aka bari da suna addini domin in yana bida'an nan ka tambaye shi wai wannan bida'ar da kake yi kana ganin addini ne bai cika ba sai da ita in ya ce eh to ya ƙare sa Allah ta alayhi wa akmaltu lakum dinakum in kuma ya ce a'a ya cika to aikin banza kake kenan sauraka ita bid'a alama ce da take nuna cewa mai yin ta bai gamsu cewa addinin ya cika ba yana buƙatar ƙare-ƙare don a cika shi wanda kuma mu mun yarda da maganar Allah cewa addini ya cika ba abin da ya rage kawai aiki ya rage gashi nan ka yi iyayenka in ka ce ma za ka rukuma da addinin kayar da kai zai ce walai yushad da hadha ad-din ahadun illa ghalabahu ba ka annabi ce ba yace ku bi addinin hankali sannu sannu kakkarun gubo da yawa sai kai ka kasa saboda ka shi kansa addinin a yadda yake ba iya yin sa zaka yi duka ba to me ne neman kari kuma saboda Allah shi na annabin baka gama yinsa ba amma kuma kana neman wani kare-kare wannan ya karo maka wancan shihi ma ya baka wani wuridi ya baka wani tasbihi ya baka wani salati ya baka wani waye ya baka wani waye kuma dan bala'i ma ya ce yafi na annabin kuma ka yadda Allah ya ce wa man yudrilillahu fama lahu min hat wanda da Allah ya batar da shi ba mai shirye da shi na annabin ka aje shi gefe guda ka karbi na wani kuma ka ce ma ya fi na annabin wannan kafirci ne saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih sababin saukan wannan ayar kamar yadda ke cikin sahih bukhari hadisin Abdullah ibn Zubair ke cewa wata rana waf min bani tamim wata tawaga daga kabilar banu tamim sun kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ziyarar girmamawa sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada musu shugaba ya zaben musu wani ya zama shugabansu a zaune gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abubakar da Umar da sauran sahabbai haka majalisa haka ta cika suka zo da wannan bukata gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya kada baki sai ya ce ya rasulullah a nada musu alqaqa ibn ma'bad ibn zurara sai ya faɗi wani mutum da ya san mutuncinsa da girmansa da darajarsa a cikinsu ya ce a bashi shugabancin sai sayyidina umar shi kuma yana zaune sai ce ina ganin a naɗa musu al'akara ibn habis shi ma sai faɗi wani cikin manyan dattawan garin ya ce a naɗa musu wannan sai sai na abubakar ya ce ina gane kawai umar kana san dai ka saba ra'ayina ne an gane maganar sai shi ga wanda ya fara kawo shi kuma umar sai kawo ne sai ce ma'aratta illa khilafi ya umar kana dai so kawai kaga ka saba min ra'ayi ne sai da umar sai ce a ni ban so in saba maka ba sai suka shiga musanyar magana suna gardandami har miliyar su ta yi sama annabi yana zaune yana jin su shine wannan ayat ta sauka la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha samii'un 'aliim ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum inda fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun mu duba mu ga sababin nuzul din me yasa ta sauka magana ce ta shugabanci annabi yana zaune an kawo maganar ya zaɓa musu shugaba sai na abubakar ya faɗi wannan a matsayin shawara ba fa cewa ya ku tashi na naɗa muku ba fa kai ba ba cewa ya ku tashi na naɗa muku wani ba sai na umar ce a ku tashi na naɗa muku wani a a cewa ya yi a naɗa musu alka'aka ibn amr ibn ma'bad ibn zurara shi kuma sai na umar cewa ya a naɗa musu al'akra ibn habis kaga duk a matsayin shawara ce amma ba haka ya kamata su yi ba in ji Allah tun da dai magana nan ta zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su yi shiru su ji bai zai ci an kula ba fa cewa suka yi ku tashi mun nada muku wani ba kai ma tashi mun nada muku wani a'a cewa suka yi a nada wanda ma ce a nada amma da yake ba su jira ba Allah ya kirawo su da muminai ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ku tsaya ku jira ku ji mai manzon Allah zai ci to ina ga wanda shi yayi gaban kansa gaba daya ma wuce ya tafi ya kama hanya yayi gaba wanda zaka kira shi dan Allah shi yayi gaba ma shi ya riga ya ma yanke hukunci kawai ga abin da za a ibada ce a zo a yi ya kira mutane akai ya tara dandazo ya kashe kuɗi akan bid'ar ku duba wannan sha'ani ne na shugabanci ba ba sha'ani ne na bautar Allah tsantsa ba sha'ani ne da ya shafi shugabanci amma tun da dai manzo Allah aka kawo magana gaban sa to su tsaura su saurara to kuma balle din gurugum sha'anin Allah subhanahu wataala da bautar sa har wasu su rika ganin cewa akwai wanda zai iya kawo wani abu sabo fil ya ce gashi ibada ce ya kudunduno ya miƙo kuma ku karba eh akwai kidahumanci to sai Allah ya sake ta umarni da takawa ce wattaqullah wannan dai ya nuna maka cewa wucewa gaban Allah da manzansa cikin wani aiki ya saba wa takawa ya saba wa takawa mai takawa shine mai jiran abinda Allah zai yi hukunci da shi da manzansa wanda shi yasa za ka ga mai alari cikin abin da yake faɗa wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar Allahi fi ana karanta wannan ba a karanta ba bai halatta ga mumini ba mukallafi ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah sai ya san mai hukuncin Allah abin nan halal ne haram ne ja'izi ne makaruhi ne mustahabi ne menene tsaya sani inna allaha sami'un alim Allah Allah mai ji ne da duk abin da kuke faɗa ko masani ne da duk ayyukanku qala mujahid mujahid ibn jabr ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan abbas masanin tafsirin alqur'ani mai girma yake fassara wannan ayar ce la taftatu alaihi bi shay'in kada ku yi masa wato kada ku yi gaban kanku da wani abu maimakon manzo sallallahu alaihi wasallam kada ku yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaban kanku da wani abu hatta yaqdiyahu Allah ala lisanihi har sai Allah ya hukuncin sa akan harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shine malam sai yake maganar ma'anar taqaddum da Allah ce la tuqaddimu tuqaddimu ma'anahu tataqaddamu kuma yace fi'li ne lazim baya buƙatar maf'ul fi'li ne yaktafi bi fa'ilihi لا تقدموا أنتم بين يدي الله ورسوله وقد قرئ تقدموا أكوي قراءة تزود تقدموا في قراءة يعقوب ابن جعفر قراءة الجمهور لا تقدموا قراءة يعقوب شكما تقدموا لا تقدموا ألقى أنا شو قدم تقدم دم أنا سؤال قدم تقدم سنة زودة ما أنا إيه كمر بينا تبينا ce ta bayyana subhu ko bayyana subhu duk yana iya daukan ma'ana daya sauraka bayyana takan zo da ma'ana da da da da, da ma'anar fi'il lazim kamar da take zuwa da ma'anar fi'ili al-muta'addi wa qad yusta'malu qaddama muta'addiyan qaddama akan yi amfani da ita ta buƙaci ta buƙaci maf'ul kama ce qaddama ghayrahu ya gabatar da waninsa lakin huna huwa fi'lun lazim amma anan qaddama da taqaddama din duk fi'ili ne lazim qira'at tuqaddimu ko kuma qira'at taqaddamu duk fi'ili ne lazim baya buƙatar fa'ili da maf'ul fala tuqaddimu ma'anahu la tataqaddamu bayna yaday Allahi wa rasulih kada ku wuce gaban Allah da manzansa shine ma'anar la tuqaddimu ولا يتقدم بين يديه ولا يتقدم بين يديه اها يجي فعلى كل مؤمن wajibi ne akan kowane mumini Allah ya takallama fi shay'in min addini kada ya bude baki maganar addini yayi magana akan kowane irin abu na addini illa taba lima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam sai dai ya zanto yana mai bi ne ga abinda manzo ya zo da shi wato kada yayi gaban kansa kada ya ce ganawa bayan gana annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya annabi ya ce ga abin da za a yi shi kuma ce ni ina ganin kaza kaza kaza kaza ba kada wani abu kake gani bayan na annabi sallallahu alaihi wasallam wala ya taqaddamu bayna yadayhi kada ya wuce gaban sa bal yanzuru ma qala ya tsaya ya duba abin da annabi ya faɗa fa yakunu qawluhu tab'an li qawlihi maganar sa ta zanto tana ta tafiya tare da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wa amaluhu taba'an li amrihi kuma aikin sai zanto yana tafiya tare da umarninsa kada ya zanto yana yin abin da ba a sa shi ba fa hakaza kana sahabatu to haka sahabbai suka kasance wa man salaka sabilahum min at-tabi'in da wadanda suka bi tafarkin sahabbai daga cikin tabi'ai at-tabi'in lahum bi ihsan wadanda suka bi shi suka bi su da kyautatawa wa immatul muslimina da limaman musulmi Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad البخاري مسلم أبو داود الترمذي نسائي ابن ماجه عبد الله بن المبارك سفيان الثوري سفيان بن عيينة عبد الرحمن بن مهدي وكي ابن الجراح ودنا إما أكن أكن هكا سكتفي أكن هكا سكتفي كاتم اللوكتي أقالي ني أما بك فدابا تو تو saboda haka waɗannan sahabbai duk akan haka suka rayu ba sa yin wani abu gaban kansu alkur'ani ya ba su shaida akan wannan za ga alkur'ani cike da yake yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka anil anfali qul al anfalu lillahi wa rasul yas'alunaka anil mahid wa yas'alunaka anil yatama yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka madha yunfiqun sauraka alkur'ani shi kansa ya ba mu shaidar cewa sahabbai ba su rika yin gaban kansu ba zuwa suke suna yi wa annabi tambayoyi shi kuma ya jira wahayi Allah ya gaya masa ya ba su ansa da haka da haka har addini ya cika saboda haka babu wani abu da suke yi ba su waiwaye alkur'ani da sunna ba haka suka isar da addini ga waɗanda suke buzo bayan su tabi'ai su ma haka suka rayu haka suka tafi haka suka karantar da ƴan bayan su sun tafi akan cewa addini sai abin da aka ji Allah da manzansa sun faɗa duk wani abin da za a yi to a yi shi a ƙarƙashin koyarwar alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka fahimci addini haka suka rayu haka nan waɗanda suka zo bayan su suma daga limaman musulmi duka duka akan wannan duk wani hukunci da za su yi za su yi kokarin su ga cewa ba su kawo wani hukunci da ya ci karo da maganar Allah da manzansa ba kuma ko me suke yi ko me suke faɗa ko akan wani ra'ayi suke da zarar aka ce ga maganar Allah da manzansa to za su sauka daga nasu ra'ayi za su rike na Allah da manzansa haka suka tarbiyanci almajiransu haka suka taso haka suka koma ga Allah to kuma abinda duk ya gyara na farko shi zai gyara na ƙarshe abinda duk bai zama addini a wancan lokacin ba to ba wanda ya isa yau ya mai da shi addini a saurare shi duk wani abin da za a tare mutum a ce kawo aya hadisi kawo aikin sahabbai babu to kuwa tsan masa da kayansa watsan masa da ni yadda yawa abin kwalliya ya gyaggyara abin ya ba shi wasu makarai duk na banza ne matuƙar dai ba ayar Allah ce da hadisa annabi ko magana ko ayyukan magabata ba to wannan ba zai zama addini ba shi addini haka yake harkar duniya ce kullum ake sake ake sabunta ta yau in kai waya gobe sai a ce 13 ta fito 14 ta fito 15 16 kullun sabo kake ne kullun sabo kake ne to wannan harkar duniya kenan wannan Allah subhanahu wataala bai maka geji ba in akwai in akwai 90 ma ka je kai ba ba amma harka addini shi an fi son tsohon tsohon na da na da shi ne ya fi kyau amma duk wani sabon abu da sunan addini to wani abin jefarwa ne to shi ne abin da ibn taimiyya alaihi rahmatullah ana ke ƙoƙarin ya ganar da mutum ya ganar da al'umma sannan sai shiga bayanin yadda waɗanda su kuma suke kauce ma wannan su kuma da abubuwan da suke kawowa suna ƙoƙarin ture na Allah da manzansa su ajana su wanda ina ganin lokaci yayi za mu tsaya a nan abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh